الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a hudu ga watan sha'aban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma ashirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha takwas lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu isa muhammad bin isa a na الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
ka dawo gidan shi a yi suna aka yi suna kuma
wani misali mutum ne ya saki mace da ciki bayan ta aihu aka ce ya dawo da ita gidan shi wai a yi suna bayan an yi suna kuma suka ci gaba da zama wannan ya saba ma shari'a domin a sababin haife ciki da ta yi ta gama idda ta masa nisa ba shi da wani komi game da ita sai in ya sake biyan sabon sadaki an sake daura aure saboda iddar mace mai ciki shine haife cikinta da zaran ta haife cikinta to ta gama idda kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba ana hamlahunna mata masu ciki ubangiji ta'ala ya ce ajalin gama iddarsu shine haife cikinsu don haka idan mutum ya saki mace saki raja'i ɗaya ko biyu in tana da ciki kafin ta aihu yana da damar da zai dawo da ita amma idan ya sake ta aihu to ta masa nisa domin ta gama idda idan yana da buƙatar ta kuma ta ba shi haɗin kai dole sai ya sake biyan sabon sadaki an sake ɗaura aure don haka wannan ba a matsayin matar shi ba take yaran wannan aure dole za a buɗa shi ya zo ya sake biyan sabon sadaki a sake daura aure Na'am.
malam mutum ne yake saduwa da matan shi duka biyu a lokaci daya
a cikin musulmi kuma
amma an kusa da shi har sai sun ke cewa ba ku da dukiya da ainihin hana wannan hali da lokuta a basu
ba a maganar rabon kwana yake cewa ba a gushi kamar an musu nasiha kamar wanda yake da ya tambaya ta musu nasiya saboda babu wani hujja da addini zai ba su ya ce sai halatta ya rasa su a lokacin da
Wow. Wani zai ji wata tambaya. Na'am. Kamar ni?
kamar an zarce mutum ne Eh, sai ya ce wa wanda zarce shi wallahi ba ta haifa ba kuma yanzu daga baya wata mutum ya zo ya ce ya in ya haifa ka fara sai ta hauka shi ta wata zama kamar misali wai mutum ne yake da haƙƙi a kanka ka ce masa wallahi kai rantsuwa da Allah cewa baka yafe masa ba ko kai rantsuwa ka ce kwata-kwata baka yafe masa ba to sannan bayan wani lokaci ya nemi ka yafe masa kaga ya dace ka yafe masa idan ka yafe masa akwai kafara a kanka kwarai domin ita rantsuwa wadda ake mata kafara rantsuwar da mutum ya yi akan cewa ba zai yi kaza ba ko kuma zai yi kaza idan ka yi rantsuwa ka ce ba za ka yi kaza ba idan ka aikata wannan abu dole sai ka yi kafara idan ka yi rantsuwa ka ce sai ka yi kaza wannan abu da ka yi rantsuwa ka ce za ka yi kuma ka ƙi yi, to dole sai ka yi kafara don haka a nan da ya rantsuwa ya ce ba zai yafe masa ba to idan ya yafe masa to ya tabbata cewa akwai kafara a kansa wai tambayar ɗangwa wai mutum ne wai yake da mata biyu kuma a- a lokaci guda wai yake saduwa da su wai ya ce me yake cewa bai san ba wani dalili zai yi ke hana ya kuma ka- shi da ba malami ba jahili ne ba maganar bai san ba dalili wannan ba a ma waiwaya ba zuwa maganar shi har ma abun da za a tsaya ana mushi wata nasiha ne rabon kwana wajibi ne Allah ya wajabta ma mumini rabon kwana duk wanda yake da mace biyu ko sama da biyu dole ya yi rabon kwana tsakankaninsu rashin rabon kwana tsakanin wanda yake da mace biyu ko uku ko hudu wannan rashin adalci ne kuma duk mai haka zai tashi a ranar kiyama bangaren jikin shi a shanye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta masa ya janyo wata ko kuma ya jinkirtar da wata shi rabon kwana ba wajibi bane a kansa amma tare da haka ya yi rabon kwana tsakanin matansa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa turji man tasha'u min hunna wa tu'wi ilayka man tasha'u a inda kawai yake iya kasancewa misali wannan kwananta ne sai ta ce ta ba yar uwarta bayan ka kusance ta sai ta ce ta ba yar uwarta wannan kwana idan ka tafi ɗakin wannan ba laifi bane ba a irin wannan lokaci saboda hakkinta ne ta yi kyauta da shi wannan shine kadai yake iya kasancewa kenan a lokaci ɗaya ka kusanci waccan sannan kuma ka kusanci waccan amma haka kawai kana zaune da su yau da gobe ka ce a kai baka san wani dalili ba wanda ya hana haka wannan tsabar jahilci ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hiba mun tsaya ƙarshen wato babi na 28 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karɓar kyauta ta mushirkai wanda dalilai sun wuce a lissafa a ƙarƙashin baban wanda malam ya zo da su waɗanda suke tabbatar da halaccin karɓar kyauta wato ta mushirki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karɓa tare da cewa akwai hadisan da suka zo waɗanda suka nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karɓar kyauta ta wasu mushrikai don haka malamai suka bi hanyoyi game da hada waɗannan hadisai na daga cikin hanyoyin da malamai suka bi wadda ta fi kusa na cewa duk wanda yake nihin neman soyayya wato da kauna da jikuntar lamarinsa game da kyauta da ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan kyauta ce manzan Allah yake kin karba ma'ana kafirin da ya masa kyauta don neman kusaci da cewa manzan Allah ya kaunace shi ya jibinci lamarinsa to irin wannan kyauta ce manzan Allah baya karba yana duk wanda kuma manzan Allah ya karbi kyautarsa to ya karba ne dan wato ya lallashe shi ya kyautata masa akan wato musulunta ma'ana wanda ake kwaɗayin musulunta shi to irin waɗannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yake karɓar kyautarsu za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأى عمر رضي الله عنه حلة على رجل تباع فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الخلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بخلل فأرسل إلى عمر رضي الله عنه, عنه منها بخلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أكسكها لتلبسها تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راجبة أفا أصل أمي قال نعم sili ummaki malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yi ma mushirki kyauta a matsayinka na musulmi shin za ka iya ma arni kyauta shine ana malam ya yi bayan shine ya ce babu da hadiyyati lil mushriki baban da ke bayani game da hukuncin yin kyauta ga mushrikai ma'ana musulmi ya yi kyauta ga wanda ba musulmi ba sai ya ce wa ƙaulillahi ta'ala da bayani game da fatar Allah subhanahu wa ta'ala la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim wato ku muminai ubangijinku bai hane ku ba game da waɗanda ba su yaƙe ku ba a sababin addininku walam yukhrijukum min diyari kuma waɗanda ba su fitar da ku daga cikin gidajenku Allah bai hane ku ba an tabarruhum ku kyautata musu wa tuksidu ilaihim kuma ku yi musu adalci duk kafiran da ba su yaƙe mu ba a sababin addini kuma ba su fitar da mu daga cikin gidajenmu ubangiji ta'ala ya ce ba laifi ma'ana ubangijinmu bai hane mu ba game da kyautata musu ko kuma yi musu adalci sai ce inna Allah yuhibbul muqsidin lalle ubangiji ta'ala yana kaunar wato bayansa waɗanda suke masu adalci ashahid anan shine an tabarruhum ubangijin ku bai hane ku ba da za ku kyautata musu ita kuma kyauta wato wani nau'i ne wanda yake na kyautatawa musamman in aka yi wannan kyauta da kyaukyawar manufa domin ka lallashe shi ka kwadaitar da shi wato ya zuwa musulunci to irin wannan ba laifi mutum ya ma wanda yake ba musulmi ba kyauta kamar yadda wannan nasi ne wanda yake na alkur'ani wanda yake tabbatar da haka don haka a can sai ce inna ma yanhakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun don haka dai a farko waɗannan nau'i ne waɗanda suke na kafirai masu sassauci waɗanda ba sa yaƙar musulmi a sababin addininsu kuma ba sa tirsasa musulmi da karfin tsiya su fitar da su daga cikin garuruwansu to irin wannan ubangiji ta'ala bai yi hani ba cewa a kyautata musu a yi musu adalci in aka ce adalci shine ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa don haka dai kenan a takaice wannan tana nuna cewa duk wani kafiri wanda baya tsangwamar musulmi game da addinin su ba laifi a kyautata masa na daga cikin kyautatawa shine yi masa kyauta wannan kyauta za ta iya kwadaitar da shi zuwa musulunta sannan malam sai ya zo da hadisin ibnu umar Allah ya kara musu yadda yake cewa ra'a umaru radiyallahu anhu kullatan ala rajulin tuba wato umar allah ya kara masa yadda wato ya ga wasu tufafi a gun wani mutum ana siyar da su kuma a nan kofar masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya gabata a wata riwaya an kasa tufafin a kofar masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ana sayarwa umar ya ga wannan tufafi a gun wani in aka ce hulla wato kenan al'izar war rida gyautu da mayafi kamar ka ce riga da wando shine ake kira da hulla ko ka ce hulla ko kuma ka ce sau kamar yadda ita riga sunanta alkamis shi kuma wando wato sunan shi asirwal ko kuma ka ce a wannan al'izar kamar yadda shi zanen da ake daura ake kira al'izar mayafin da ake yafa ake kiran shi al'arida idan an hada su kenan kamar kwamfule na tufafi shine ake cewa hulla shine ya ce umar allah ikara masa yadda wato ya ga kwamfule na tufafi abun wani mutum ana sayar da shi sai ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ibta a hazihil hulla ya ce ya rasulallah ka sai wannan tufafi ma talbasuha talbasha yawmar juma'a ya ce ya rasulallahi domin ka sa a ranar juma'a a nan akwai lamu ta'alil wanda an shafe ta litalbasa yawmar juma'a don ka sanya wannan tufafi kenan a ranar juma'a wa idza ja'aka al-wafd haka nan ka sa idan baki sun zo maka domin ka tarye su wanda kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin ladubba na sallar juma'a wato shine yin ado mutum ya sanya kyawawan tufafi na shi kamar yadda a nan umar allah ya kara masa yadda ya bujiro ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama wato sayan wannan tufafi domin ya sa ya yi ado a ranar juma'a a wata riwaya da ma ranar idi manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai masa inkari game da abin da ya faɗa masa illa kawai nau'in tufafin ne da baya halatta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tsaya don haka kenan ladabi ne daga cikin ladubba na sallar juma'a yin ado haka nan yana daga cikin ladubba na karrama bako shine kai ado idan ka yi bako ma'ana domin tarye shi idan za ka yi bako ka yi ado domin ka tarye shi shine ce wa idza ja'aka al-wafd haka nan idan wato baki za su zo maka wato sai ka tarye su ka sa wannan tufafi ka tarye su faƙala sai manzon Allah ya ce da Umar inna ma yalbasu hazihi man la khalaqa lahu fil akhirah manzon Allah ya ce ya Umar ka san da cewa wanda ke sanya irin wannan tufafi wato shine mutumin da ba shi da rabo a lahira wanda ba shi da rabo a lahira shi ke sanya irin wannan tufafi wanda wannan yana nuna mana sanya tufafin alhariri babban laifi ne daga cikin manyan laifuka an gane ku don haka a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda ba shi da rabo a lahira shi yake sanya wannan tufafi kenan waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala su ne suke halitta ma kansu sanya irin wannan tufafi shi ne ce innama yalbasu hazihi lalle wanda ke sanya wannan tufafi a nan duniya man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba shi da rabo a lahira don haka su muminai kamar yadda bayani ya gabata Allah ya tanada musu irin wannan tufafi amma a aljanna muminai za su yi ado da tufafi na alhariri a aljanna kamar yadda shan ubangiji ta'ala ke faɗa ula'ika lahum jannatu adinin tajri min tahtihimul anharu yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة هكا أتكي سورة الحج إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبس يحلون فيها من أساور إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يهلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير haka idan ka dawo cikin suratu fadir haka in ka dawo a cikin suratul insan aliyahum thiyabu sundusin qudrun wa istabra dan haka yan aljanna Allah ya tanada musu nau'in wannan tufafi a aljanna haka idan ka koma cikin suratul zukhruf shine anan yace innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah kenan wanda ke sanya wannan tufafi a duniya sai wanda ba shi da rabo a lahira kenan shi yake halatta ma kansa sanya irin wannan tufafi amma wannan ba yana nuna cewa musulmi idan ya sanya wannan nau'i na tufafi ya kafirta saboda wannan laifi ne shi kuma a aqidar ahlus sunna wal jama'a musulmi baya kafirta a sababin aikata babban laifi a inda yake kafirta sai in ya halitta ma kansa haka in ya halitta ma kansa haka to wannan kwata-kwata ya kafirta shine sai ya ce fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min habi hulal wato wani lokaci sai aka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da wasu tufafi wato na alhariri hulal jam'i ne na hulla aka zo masa da irin waɗannan tufafi fa arsala ila umara radiyallahu anhu min habi hulla bazan Allah ya zaɓi kwamfule ɗaya na wannan tufafi mayafi da gyamtu sai ya aika ma umar faƙala umar umar Allah ya kara masa yadda sai ce kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult ya ce ya rasulallah yaya za a yi na sanya wannan tufafi alhali na ji ka faɗa abin da ka faɗa game da tufafin alhariri ka ce inna ma yalbasu habihi man la khalaqa lahu fil akhirah ya ce ya rasulallah yaya zan sa qala sai manzo Allah ya ce masa inni lam aksukaha li talbasaha manzo Allah ya ce masa ni fa ban tufatar da kai wannan tufafi dan kai ka sa manzo Allah ya ce tabi'uha aw taksuha na baka ne kawai in ma ka sayar ka amfana da kudin aw taksuha ko kuma ka tufatar da wani kenan wa zai iya tufatarwa yana iya tufatar da wato mata domin su mata ya halatta su sa kamar yana karmu manta hadisi da ya gabata maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba aliyu Allah ya kara masa yadda mayafi da gyauto na alhariri ali ya saka a jikinsa ya fito wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ganshi manzan Allah ya gama fuska ya ɓata rai ya fusata aliyu ya fahimci ki da kyama game da wannan tufafi da ya saka a jikinsa wato ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ali ya koma gida ya cire wannan tufafi ya fitar da su ya tsatsaga ya ba matan gidan shi su yi dan kwana da shi to shine ana manzo Allah ya ce masa tabi'uha aw taksuha na baka ne dan ka sayar ko kuma ka tufatar da wani fa arsala biha Umar ila aqil lahu min ahli Makka qabla an yuslim Umar Allah ya kara masa yadda sai ya aika ma wani dan uwansa shine Uthman wato Ibn Hakim wanda dan uwa ne na Umar wato ta bangaren mahaifiyarsa kenan uwa ta hada su da Umar uba kowa da nashi dan uwa ne na Umar Umar ya aika masa a lokacin nan yana Makka kafin ya musulunta Umar ya aika masa an gane ko me yasa saboda shi kafiri ne kafiri kuwa kasancewar yayi kunnen kashi game da dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala da haka Umar sai ya aika masa a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin yin kyauta wato ga mushriki kamar yadda umar allah ya kara masa yadda anan ya yi kyauta da wannan tufafin ga mushriki kenan abin da baya halatta ga musulmi in dai ba abin da ya shafi misali kamar abin da za a ci za a sha da abin da ya kama da haka to wannan kwata-kwata baya halatta a matsayinka na musulmi wato ka ba wanda yake ba musulmi ba saboda shi kan shi wanda yake ba musulmi ba wai ba dan ya halatta bane bai yi amfani da wani kuma a nan umar da ya aika masa ba ta kanas ba ya ba shi don ya sa kenan shi ma yana iya sayarwa har a kai kenan wanda ya halatta ya sa ya sa su ne kamar mata amma abin da kwata-kwata baya halatta ga namiji ko ga mace to wannan baya halatta musulmi ya yi kyauta da shi ga wani saboda a nan shi abu ne wanda yana halatta mata su su sa kenan dan haka umar allah ya kara masa yadda ya ma wannan dan uwa na shi mushriki kyautar wannan tufafi na alharir kenan yana iya sayarwa kuma yana iya ba matan shi sannan hadisi na gaba hadisin wato urwa ibn zubair daga asma iyar abubakar Allah ya kara mata yadda Allah ya kara musu yadda asma'u take cewa qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wato mahaifiyata ta gabato guna birnin madina ma'ana ta taso ta kanas wato daga birnin makka ta zo guna birnin madina wa hiya mushrika halin tana mushrika fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar wato asma ita ce kutaila bintu abdul uzza bintu abdul uzza wanda abubakar Allah ya kara masa yadda ya rabu da ita tun a jahiliya kafin Allah ya azabta shi da musulunci suka rabu to ita ce ta taso ta kanas ta tarar da diyarta asma a nan birnin madina a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayu a lokacin da ta zo ta kawo ma diyarta asma'u tsaraba ta kawo mata zabib wato da man shanu da ciku ta kawo ma asma'u a lokacin nan asma'u Allah ya kara mata yadda sai ta ki ta karɓi wannan kyauta ta mahaifiyarta ta kisa kayan cikin gida ta ce sai ta ji menene hukuncin haka a lokacin nan sai ta je ta faɗa ma Aisha Aisha ta tambaya mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin nan Aisha Allah ya kara mata yadda da ta tambaya mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce da Aisha faɗa mata ce ta shigar da kyautar cikin gidanta ta karba domin yana halatta musulmi ya karbi kyauta wato ta wanda yake ba musulmi ba kamar yadda ya gabata shine sai ta ce inna ummi wato fastaftaitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sai nan ne tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin fastaftaitu ma'ana na nemi fatawa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin haka shin ya halatta na karbi kyautarta shine ta ce kultu sai na ce masa inna ummi qadimat wa hiya ragiba lalle mahaifiyata ta gabato guna nan birnin Madina wa hiya ragiba tana kwadayin na ba ta wani abu ma'ana na sadar da zumunta tsakanina da ita na ɗau wani abu na bata shi ta ce wahiyar ragi ba tana kwaɗan cewa na ɗau wani abu na bata a fa asilu ummi ta ce ya rasulallahi yanzu na sadar da zumunci na mahaifiyata ma'ana na iya mata kyauta alhali ba musulma ba ce ƙala na'am maza Allah sai ce kwarai sili ummaki maza Allah ya ce sadar da zumunta ta mahaifiyarki ma'ana yi mata kyauta wannan yana nuna mana kenan halaccin musulmi ya yi kyauta ga wanda yake ba musulmi ba kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya umarci asma'u cewa ta ma mahaifiyarta kyauta alhali kuma ba musulma ba ce. kuma wannan hadisi yana nuna mana wato taka tsantsan na mazan shiya da matan shiya wato su ne sahabbai kamar yadda a nan asma'u Allah ikara mata yadda ba ta yi gaban kanta ba ta aikata sai da ta tambayi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin haka wanda wannan hadisi da ire-irensa a kansu ne mai akdari ya gina mas'alar cewa wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi baya halatta ga mumini baligi ya aikata wani aiki sai ya san menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan aiki ba sai yin kaya abu ba sannan kuma ka zo kana tambaya wai na yi kaza menene hukuncin sa a kafin kai abin zaka tambaya ina son zan yi kaza menene hukuncin shi don haka a nan kafin ta karɓi kyautar mahaifiyarta ta shigar da wannan kyauta cikin gida kuma kafin ta ma mahaifiyar kyautar ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce karɓi kyautar ta kuma ke maɗi mata shine sai ya ce wa yas'alul ulama'a kenan in ba shi da sani game da hukuncin Allah subhanahu wata'ala game da abin da zai aikata kenan sai ya dawo mataki na biyu shine tambayar malamai kamar yana ubangiji ta'ala ya ce fas'alu ahlar zikiri in kuntum la ta'lamu sai ya ce wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yayi koyi da malaman da suke bin sunnar annabinmu muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam don haka dai anan shine take cewa qadimat alayya ummi wa hiya mushrika mahaifiyata ta zo gona halin tana mushrika fi ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastaftaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce masa inna ummi kalimat wa hiya ragiba lalle mahaifiyata ta gabato gona tana mai kwadayin na sadar da zumunci da sadar da zumunta tsakanina da ita ne mata kyauta a fa asilu ummi ta ce shin ya rasulallah zan iya sadar ma zan iya sadar da zumunci na mahaifiyata ma'ana ne mata kyauta qala na'am za Allah ya ce kwarai sili ummaki wato sadar da zumunci na mahaifiyarki yi mata kyauta باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وابن أبي عبد الله الدستوائي وشعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي أنهما قال حدثنا قتادة وابن ديامة السدوسي البصري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه قال وحدثني عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السكتياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في كيئه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa baya halatta ga mutum ya dawo game da kyautar da ya ya karbe ko kuma sadakar da ya ya amshi bayan ka yi kyauta kyauta ta tabbata ta je hannun wanda ka bashi ko kuma ka yi sadaka ta je hannun wanda ka bashi to baya halatta ka dawo ka karbi shine tuntuna a nan wato malam ya yanke hukunci saboda matsala ce wadda take a bayyana babu sabani a kanta shine a nan malam ya zo da hadisi na abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'a'idu fi hibatihi manzon allah ya ce mai dawowa mai komawa game da kyautar da ya karɓe manzon allah ya ce kal'a'idu fi hibati fi ƙai'ihi wato tamkar wanda ke komawa ne ya lashe amansa wane ne in ya yi amai yake dawowa ya lashe aman shi ne kare kamar yadda wacce riwaya ta gaba ta bayyana sai ya ce al'a'idu fi hibati mai komawa game da kyautar da ya karbe da za Allah ya ce kal'a'idu fi kai'ihi tamkar wanda ke komawa ne ga amansa ya lashe a hadisi na gaba wato ibnu abbas allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lana matsalus sau ya ce duk wata mummunar sifa manzon allah ya ce ba tamu ba ce ba mu ne an gane ko mummunar sifa wato ba ta muminai ba ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayyana mana duk wata mummunar sifa waɗanda suka cancance ta su ne waɗanda ba sa imani da yinin alkiyama kamar yadda yake faɗa a can cikin suratun nahal lillazina la yu'minuna bil akhirati mathalu saw walillahi al-mathalu al-a'la na ga waɗanda ba sa imani da yinin karshe yinin alkiyama wato mummunar sifa duk wani mummunar misali na sun sai ce walillahi al-mathalu al-a'la wato sifa wadda take ta cika da batsewa wato ga ubangiji subhanahu wata'ala take ma'ana shi ya cancanci duk wata sifa ta kamala shine anan yace laisa lana mathalu sau wato mummunar sifa manzon Allah yace ba ta mu bace sai yace allazi yaudu fi hibatihi manzon Allah yace mutumin da ke komawa game da kyautar da yayi ya karbe kalkalbi yarji'u fi qaihi manzon Allah yace tamkarkare ne da yake amai ya dawo ya lashi amansa wannan nassi ne a bayyana wanda yake nuna haramcin karbe kyauta idan mutum ya yi don haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mai karbe kyauta wato da dabba dabba da ta fi duk wasu dabobi kaskanci abin ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma a cikin hali wanda yake na kaskanci misali tamkar kare ne kuma karen da yi amai kuma ya dawo yake lashe amansa wannan shine misalin mutumin da zai yi kyauta ya karbi don haka wannan siga ce wadda take nuna kai matuka a wajen haramcin abu don haka wannan ya fi a ce la ta ulu fil hiba kar ku dawo ku karɓe kyauta don haka ana maza Allah sai ya kamanta wanda zai yi kyauta ya dawo ya karɓe wannan kyauta tamkar kare ne zai yi amai ya dawo ya lashe amai kaga duk wani mai hankali ba zai so ba a ce ya yi kama da wannan dabba wanda dabba ce kaskantacciya kuma a cikin hali wanda yake na kaskanci a hali na kaskanci ya yi amai kuma ya dawo yana lashe ama don haka a takaice wannan yana nuna harancin mutum ya dawo ya yi kyauta ya dawo ya karbe kyauta a mahalli ɗaya-ɗaya ne kawai dawowa mutum ya karbi kyautarsa yake halatta shine mahaifi idan ya ma ɗansa kyauta to wannan yakan iya dawowa ya karbe kyautar kamar yadda ya gabata hadisin annu'man ibn bashir wanda mahaifinsa ya masa kyauta mahaifiyarsa ta nemi cewa ita ba za ta amince ba dole sai shi bashir ibn sa'ad ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar masa cewa ya ma ɗansa nu'man kyauta don manzon Allah ya zame masa shaida lokacin da shi bashir ya tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi labari domin manzon Allah ya zame masa shaida manzon Allah ya tambaye shi yace sauran ƴaƴanka ka musu kyauta irin yadda kama Nu'man yace a yace to kana buƙatar da shi Nu'man din da sauran ƴaƴanka su zamanto daidai a wajen yi maka da'a da kyautata maka yace kwarai manzon Allah yace to ba zan zama shaida ba akan kyauta ta zalunci maza Allah ya ce farduduhu maza dawo da wannan kyauta da kai maza Allah ya ce masa fattakullaha wa adilu baina auladikum kamar yadda yake cikin wata riwaya ku ji tsoron Allah ku yi adalci wato game da yayanku a shahidi dai maza Allah ya ya masa farduduhu mai do wannan kyauta da kai ma'ana karbe ta a lokacin nan wato shi bashir ya dawo ya karbe wannan kyauta da yi wannan shine kadai yake tabbatar da cewa ɗa wato mahaifi shi yana da damar da zai dawo ya karbe kyautar da ya ɗansa duk da cewa shi ma an karhanta malamai suka ce sai inda uzuri sai inda uzuri mahaifi yakan iya dawowa ya karbe kyautar da ya ɗansa kuma tare da cewa malamai sun yi sharɗa na cewa in ma zai iya karbe kyautar to sai idan waɗannan sharɗa sun cika wanda yana daga cikin sharɗan shine suka ce an ta kuna baki ya tamfi milkin ibe wannan abin da yi kyauta ga ɗanshi abin ya wanzu a cikin mulkin ɗanshi yana nan kamar misali ka ba ɗanka kyautar wani babur to shi ma sai ya sayar da wannan babur ko kuma ya yi kyauta da shi to kaga maganar ka dawo ka ce ka karbe bata mata so ba me yasa saboda ya riga ya fita daga cikin mulkin shi ka shine suka ce an ta kuna baqiyatan fi milkin ibn ya zamanto kyautar kenan ta wanzu a cikin mulkin shi dan kenan in dai ta riga ta fita daga cikin mulkin shi ya sayar da wannan abu ko yayi kyauta da shi ko yayi sadaka da shi to ba maganar ka dawo ka ce ka ta da wannan kyauta kuma ko da wannan abin ya sake dawowa gare shi ba maganar ka dawo ka amshi misali da ka masa kyautar babur sai kyauta da wannan babur din ko kuma ya sayar da shi bayan ya sayar da shi sai ga an daga babur din kasuwa za a sayar da shi sai ya sake saya to ba maganar ka dawo ka karbe saboda wannan wani mulki ne sabo ya dawo gare shi kenan wancan naka an riga an wuce da shi sannan kuma yana daga cikin sharɗan kamar yadda malamai suka yi suka ce kar ya zamanto wato kwaɗan wani ya ratayu game da shi wannan abin da shi mahaifi ya ma wato ɗansa kyauta kamar misali lokacin da ka masa kyauta sai zamanto jama'a sun yi kwaɗai game da wannan abin da yake hannun shi suka zo suka ƙulla mu'amala da shi ta kasuwanci ta saye da sayarwa ko kuma suka bashi bashi ko kuma kasancewar wasu suka yi kwadai game da wannan abin da yake hannun shi suka aura masa diyarsu da abin da yake kama da haka to anan wasu malamai suka ce ba maganar mahaifi ya dawo ya karbe wannan kyautar saboda me yasa kwaɗan wasu ya riga ya rataye da wannan abin da ya bashi tare da cewa wasu malamai suka ce yana iya dawowa ya amshi me yasa saboda su waɗanda suka aura masa ɗiyarsu ko waɗanda suka zo suka kulla mu'amala da shi ta kasuwanci suka bashi bashi da abin da ya kama da haka ba su da haƙƙi game da ainihin wannan dukiyar da shi mahaifi ya ɗauka ya ba da shi ba su da haƙƙi a ciki sharaɗi na uku malamai suka ce kar ya zamanto wani daɗi wato ya sadu da wannan kyauta misali dabba ce da ka bashi sai ya zamanto ya kiwata wannan dabba ta ƙoshi ta girma ko kuma har ma ta ringa aihuwa to ba maganar ka dawo ka amshi me yasa saboda ta riga ta canza tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin wannan da duwa da ta yi baya hanawa shi mahaifin ya dawo ya karbi a takaice dai abin da muke so mu gane kenan shi wannan hadisi da ya ce laisa lana masalus sau yake cewa mummunar sifa ba ta mu bace allazi yaudu fi hibatihi wanda ke dawowa game da kyautar da ya karbe karkalbi yaud yarji'u fi qaihi tamkarkare ne da ke dawowa ga amansa ya lashe kenan mahaifi shi baya cike yana iya karbe abin da ya ma wato ɗansa kyauta shi wannan hadisi bai hada da shi ba domin shi shari'a ta toge shi sannan hadisi na uku a baban hadisin umar allah ikara masa yadda yake cewa hamaltu ala farasin fi sabilillahi ya ce na ɗora wani akan doki domin yaƙi na ɗaukaka addinin allah doki ne umar ya saya yake nihin yin sadaka da shi mazan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa ga sadakar da ta fi dacewa mazan allah ya ce ba wa ne domin jihadi ya tashi ya ringa hawa yana fita umar ya ba wannan mutumin doki fa aba abu ladhi kana indahu shi mutumin da doki yake gunsa wato sai ya tuzartar da shi saboda mutum ne mai karamin karfi yana da karancin dukiya baya iya tattara wannan doki ya bar doki duka ya rame ya lalace sai ya ce fa'arattu an ashtar ya hominu umar ya ce sai na yi nufin na sayi wannan doki daga gunshi wa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhas sai na yi zaton cewa zai iya sayar da wannan doki arha zai iya sayar da shi tunda ya riga ya bar dokin ya lalace umar ya ce sai na yi nufin wato sayan wannan doki فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سينا تنبيي منزon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da haka shine shi ya halatta na saya fa qala sai manzon Allah yace la tashtarihi manzon Allah yace karka sayi wannan doki wa in a'aqaka hu bi dirhamin wahid ko da zai sayar maka shi dirhami dai manzon Allah yace karka saya komai ragin da ya maka sai yace fa innal a'ida fi sadaqatihi lalle mai dawowa game da sadakar da ya kai sadaka ka dawo ka karbe sadakar karkalbi ya udu fi kai don karkare ne da zai yi amai ya dawo ya lashe ama kaga wannan nassi ne wanda yake nuna haramcin mutum ya yi sadaka ya dawo ya karbe wannan sadaka kaga a nan wai karbar ma fa a nan ta hanyar saya ne fa ta hanyar saya ma in dai abu sadaka ka bada to ko da shi wanda ka ba sadaka zai sayar da wannan abun kai bai ya halatta ka saya a muhalli daya daya yake halatta ka saya sai in da nihin ka koma yin sadaka da shi kamar yadda ibn umar allah ya kara masa yadda idan ya yi sadaka da abu ya ga an daga abun za a sayar to ibn umar yakan sayi abu ana kashe ciniki kuma kai tsaye kuma sai ya koma yin sadaka da shi ya fitar da shi daga mulkin shi kai tsaye amma in dankan da nihin ka rike to wannan bai ya halatta kamar yadda ana manzan Allah ya ce masa la tashtarhi kar ka sayi wannan sai ya ce wa in a'abaka hu bi dirhamin wahid ko da dirhami ɗaya zai sayar maka kar ka saya manzan Allah sai ya nuna masa illar sai ya ce fa innal a'ida fi sadaqatihi lalle mai dawowa game da sadakar da yayi ya karbe kalkalbi ya udu fi qai'ihi tamkar kare ne da yake amai ya dawo ya lashe amansa bugu da ƙari wannan hadisi kaga yana daidai da wancan hadisi na asma Allah ya ƙara mata yadda ta ɓangaren wannan mas'ala lokacin da shi wanda umar ya bashi sadakar wannan doki domin ya kula da shi in jihadi ya tashi ya hau sai nihin sayar da wannan doki domin doki ya lalace umar bai yi gaban kansa bai sayi wannan doki sai da ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya halatta na saya manzan Allah ya ce masa a karka saya kaga ba sai ka aikata abu ba sannan za ka ringa tambayar malamai na yi kaza menene hukuncin shi a kafin ka aikata abin za ka tambaya zan yi kaza menene hukuncin shi in an ce maka ya halatta ka aikata in bai halatta ba kuma dole ka ja baya da haka anan umar ya ce fa'arattu an ashtaryahu minhu nainihin na sayi wannan doki daga gunsa wa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhas kuma na yi zaton cewa zai siya ramin shi da arha umar ya yi yakinin cewa tun da doki ya lalace kenan kimar shi ta yi kasa sai ya ce fa sa'altu an zalika annabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ya ce masa la tashtarhi manzon Allah ya ce karka sayi wannan doki wa ina a'taka bi dirhamin wahid ko da zai siyar maka da shi dirhami daya fa inna da fi sadaqatihi domin mai komawa game da sadakar da yayi ya dawo da ita gare shi manzo Allah yace kalkalbi yahudu fi qaihi tamkar kare ne da zai yi amai ya lashe wannan amai kenan dai a takaice a karkashin waɗannan hadisai mun fahimci cewa da kyauta da sadaka baya halatta mutum ya dawo ya karbi duk yanda za a yi kawai sai dai in za ka iya wato fitar da wannan abu kai tsaye kenan in ma kyautar ce da kai kenan me wanda ka ba kyautar ya daga abin zai sayar to a nan ba laifi kana iya saya an gane ko kana iya saya in ka saya amma ya zamanto hannu ka sake yin kyauta da shi shine abin da ya fi dacewa shine abin da ya fi dacewa amma kuma game da ita sadaka ko da mahaifi bai ya halatta abin da ya yi sadaka da shi ga ɗan shi ya dawo ya amshi a kyauta dai a shari'a wannan an ba shi damar yana iya dawowa ya amshi amma abin da ya shafi sadaka in yi sadaka ga ɗan shi bai ya halatta ya dawo ya karɓe wannan sadaka babun قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أن ابن جريج أخبره أنه قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي مليك أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن بني صهيب رضي الله عنه أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتين وهجرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صهيبا فقال مروان من يشهد لكما على ذلك قالوا ابن عمر فدعاه فشهد فشهد لأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا بيتين وهجرا فقضى مروان بشهادته لهم wato wannan babi ne wanda karmu manta idan malam ya yi babi ba tare da tarjama ba to wannan yana da alaka da baban da ya gabace shi shine anan ya zo mana da hadisin abdullahi ibn ubaidillah ibn abi mulaika yake cewa lalle wato 'ya'yan suhaib ibn sinan arrumi Allah ya ƙara masa yadda wanda shi suhaib yantaccen bawa ne na banu juda'an to ‘ya'yansa sun zo sun yi da'awar wasu gidaje guda biyu da wani ɗaki guda cewa lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a aɓa zalika suhaiban wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mahaifinsu suhaib kyautar waɗannan gidaje guda biyu da ɗaki guda suka zo suka kawo ƙara kenan nan wurin marwan ibn al-hakam suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mahaifinsu kyautar gida biyu wato da ɗaki guda ɗakin kwa ɗakin ummu salama ne Allah ya kara mata yadda faƙala marwan wato marwan sai ya ce man ya shahadu lakuma ala zalik wato wane ne zai zame muku shaida akan wannan abin da kuke da'awa domin shi a lokacin nan marwan shine matsayin gwamna a birnin madina ta bangaren muawiya kenan ibn abi sufyan allah ya kara masa yadda a lokacin nan suka kai kara gunsa suka ce lalle za allah sallallahu alaihi wasallam ya ma mahaifinsu kyautar wato gidaje biyu da ɗaki guda to shine a lokacin nan shi marwan ya tambaye su ya ce wane ne zai zame muku shaida akan haka cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mahaifinku kyauta qalu sai suka ce ibnu umar suka ce mai shaidar mu wanda zai ba da shaida suka ce shine abdullahi dan umar aka kirawo abdullahi dan umar fa shahida ya shaida ya tabbatar da cewa la aqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama suhaiban baitaini wa hujra yace lalle haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba suhaibu gidaje biyu wato da daki guda faqaba marwan bi shahadatihi lahu a lokacin nan marwan ya yanke hukunci a sababin shaidar da abdullahi dan umar ya musu ya ɗauki gidajen biyu da ɗaki na basu wannan shine dalilin wasu daga cikin magabata da suka tafi akan cewa wani lokaci akan wadatu da shaida ta mutum ɗaya in har shi wannan mutumin ɗaya akwai dalilai waɗanda suke da wanda suke tabbatar da gaskiya shi saboda abdullahi dan umar wato maganar adalci da nagarta ba sai an tambaya ba saboda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda suke zaba ba da haka a nan shi marwani ya wadatu da shaida wato ta abdullahi dan umar me yasa saboda dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da gaskiyarsa tare da cewa shi a irin don haka su jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk lokacin da mutum ya kawo ƙara ya ce kaza na shi ne to nan dole sai ya kawo shaidai sai ya kawo shaidu guda biyu a kaɗan shaidu guda biyu kamar yadda ya gabata a hadisi yake cewa shahida ka auye ne kenan shaidu na ka biyu su zo su ba da shaida ko kuma shi wanda ka kawo ƙara ya yi rantsuwa in ya yi musu ya rantsuwa kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa لو يؤقى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر shine anan ya ce musu wa man ya shahadu lakuma ala zalik wane ne zai zame muku shaida akan haka suka ce abdullahi dan umar a lokacin nan wato ya kirawo abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda fa shahida ya ba da shaida da a ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suhaiban baitaini wa hujra lalle ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba suhaibu kyautar gida biyu wato da daki daya a lokacin nan ya zartar da hukunci game da wato wannan shaida ta abdullahi dan umar kenan ya ba su gidan biyu wato da daki daya kamar yadda suka yi da auren haka da haka a nan kuma wato bai bincike su ba akan cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada kyautar ko bai tada ba asali in dai mutum ya yi kyauta to maganar tadawa ma bata mata su ba saboda shi mazan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa mana ya ce mai dawowa game da kyautar da ya yi ya tada idan tamkarkari ne zai yi amai ya lashe da haka a nan ba maganar a waiwaya a ce ya tada kyautar ko bai tada ba wannan ba maganar a waiwaya wannan sai in mahaifi ne mahaifi shine za a bincike haka saboda shi mahaifi asali shari'a ta ba shi damar yana iya tada kyauta amma duk wani mumini ba wanda shari'a ta ba shi damar ya tada kyautar da yi ko sadakar da ya dawo ya karbe don haka a nan kai tsaye kawai ya ce ina shaida aka kawo aka samu shaida sai zartar da wannan kyauta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ba babu ma qila fil umra war ruqba a'martuhu ad-dar fa hiya umra ay ja'altuha lahu استعمركم فيها أي جعلكم أمارا قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر رضي الله عنه أنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرى أنها لمن لمن لمن وهبت له قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة أنه قال حدثني النذر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأمر جائزة وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da aka faɗa game da wani nau'i na kyauta wadda ake kiranta al'umra da kuma arrukuba wanda nau'ika ne na kyaututtuka guda biyu al'umra da arrukuba ita al'umra shine malam ya ce kamar misali da mutum zai ce a amartu huddara fahiya umra a amartu huddara a amartu huddara ai ja'altu halahu na sanya masa wannan gida kenan iya rayuwarsa kamar na bashi wannan gida ka ce wane na baka wannan gida je ka ka zauna a cikin shi wato iya rayuwarka shine kamar misali kenan mutum ya faɗa ma mutum ya ce masa a amartuka dari ko kuma hazihi dar hiya laka umri ko kuma ya ce umra hiya laka umra ko kuma ya ce hiya laka ma'ishta ko kuma hiya laka muddata hayatika ko abin da ya kama da haka ka ba mutum gida ka ce masa je ka iya rayuwarka an gane ko ka ce hiya laka umra ko ka ce hiya laka ma'ishta shekana ba ka iya rayuwarka ko kuma hiya laka muddata hayatika matukar kana raye shekana ba ka wannan gida kenan an ambace ta da al'umra shine malamai suka ce litaqayyudi habil umr saboda an kayyade wannan kyauta wato iya rayuwa sannan ita kuma arhuquba shine kamar yanda shine anan kenan malam yazo da ashahid sai yace ista'amarakum fiha a cikin suratu hud ubangiji ta'ala ke cewa wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ardi wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib ashahid sai ce huwa an sha'akum min al-ardi ubangijinku shine ya fara halittar ku daga ƙasa kamar yadda ya halicci babanku annabi adam wasta amarakum fiha ay ja'altukum ummara shine ma ne yace ay ja'altukum ummara ubangiji ta'ala ya maida ku ku ne masu rayar da ƙasa to shine kenan ita kuma nau'in na biyu arruquba shine kamar yanda suke faɗa sai mutum ya ce ma mutum arqabtuka hadhihi dara arqabtuka hadhihi dara ko kuma hadhihi dar hiya laka hayataka ko kuma hadhihi dar hiya laka ala annaka in mitta qabli adat ilayya wa in mittu qablaka fa hiya laka wa li akibik misali mutum zai faɗa ma mutum ya ce masa arkabtuka hazihi dar ma'ana na sanya dako na sanya maka wannan gida a matsayin kenan dako ne ma'ana kenan ina jiran mutuwarka ko kuma ya ce masa wannan gida je ka rike shi je ka shiga in ka rigaye ne mutuwa to zan karbe gidana in kwa na rigaye ka mutuwa to wannan gida naka ne kai da zuriyarka a nan an ambaci nau'in wannan kyauta a ba saboda kowa daga cikinsu da wanda ya kyautar da wanda aka ma kyautar kowa yana jiran mutuwar kowa kai ya ce je ka zauna a wannan gida in ka mutu ka rigaye ni mutuwa zan karbe gidana in ku na rigaye ka mutuwa to ya zama naka kai da iyalinka kaga shi wanda aka masa kyauta zai ringa jiran mutuwar shi wanda ya mishi kyauta don gida ya zama nashi shi wanda ya yi kyauta shi ko yana jiran mutuwar wanda ya ma kyauta domin gidan shi ya dawo gare shi to don haka shi ne a nan kenan malam ya yi babi na musamman makila babu babu ya ce makila fil'umrawar rukuba wato baban da ke bayani game da abin da aka faɗa game da kyauta wadda ake kiranta al'umra kenan kyauta ta iya tsawon rai kenan ta iya rayuwa war rukuba kenan da kyauta ta dakon juna da shi wanda ya kyauta da wanda aka ma kyautar shine malam sai ya zo da hadisin jabir ibn abdullah Allah ya kara musu yadda yake cewa qaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bil umra anna hali man wuhibat lahu manzon Allah ya zartar da hukunci game da umra kyauta ta iya rayuwa cewa ta tabbata ga wanda aka bashi duk wanda ka ce masa je ka ka zauna iya rayuwarka to ka tabbata cewa wannan gida ba ta yadda za a iya dawo zuwa gare ka ko ya mutu shi wanda aka ma wannan kyauta to iyan shi sun gaji wannan kyauta in dai ka ce masa je kana baka wannan kyauta na baka wannan gida iya rayuwar shi ka na baka kyautar wannan gida iya rayuwar ka idan kana so gida ya dawo gare ka sai dai ka ce ka ada mishi na baka aran wannan gida kenan iya rayuwar ka je ka ka zauna aro amma in ka ce na maka kyautar wannan gida iya rayuwar ka to wannan yana mutuwa kuma wannan ya zama na magadan shi bayan da za a yi ta dawo shi ne a nan ya ce kaban da biyu sallallahu alaihi wasallama bil umra anna haliman wuhibat lahu cewa ta tabbata ga wanda shi wato aka ba don haka a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha manzon Allah ya ce ku rike dukiyoyinku kar ku bata ta sai ce fa innahu man a amara umra فهي للذي أمرها حيا وميتا ولأكله maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi kyauta kyauta ta iya rayuwa to wannan kyauta ta tabbata ga wanda aka ba sawa'an yana raye ko yana mace kuma haka ya tabbata ga zuri'a shi kenan yana yana raye ma wannan kyauta ta zama tashi ba maganar ka dawo ka karbe ko ya mutu kuma ta riga ta zama tashi kenan ya zama gado ne ga zuri'a shi shi ne anan ya ce ƙaban na biyu sallallahu alaihi wasallama bil umra anna haliman wuhibat lahu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci game da kyauta ta iya rayuwa cewa ta tabbata ga shi wanda aka ba kenan sawa'an yana raye ko yana mace tashi ce kuma hannu ta zuri'a shi ce kenan zuri'a shi za su gada in Allah ya masa rasuwa sannan hadisi na biyu a baban hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce al'umra sha'iza ya ce ita kyauta ta iya rayuwa ta halatta kina ya halatta mutum ya yi wannan kyauta wannan kyauta hukuncin da kenan halaka ce haka ita ma an roƙo ba hukuncin ta halaka ne me yasa saboda duk kusan tafiyar su daya kawai abin da yake bambanta su wajen lafazin shine ya ce arqautuka hazihi dar kenan akan cewa in na rigaye ka mutuwa ya zama naka in kuma ka rigaye ne zan karbe kayana to in ka gaya masa sawa'an kana raye ko kana mace ka rigaye shi ko ya rigaye ka to wannan ya rigaye ya zama nashi kenan a farko dai karkari amma in ka rigaye kayi to ka san da cewa wannan kyauta ta zarce ba a maganar ta dawo kuma hukuncin yin wannan kyauta ba laifi ba ne kamar yadda anan nasi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana da halaccinta tare da cewa maganganu biyu ke akwai na magabata akan wannan matsala wasu sun tafi akan rashin halaccin ita wannan kyauta sai dai waɗannan dalilai suna tabbatar da wato halaccinta waɗanda suka tafi akan cewa ba ta halatta saboda wani nassi da maza Allah yake cewa la tu'amiru wa la tarku kar ku yi kyauta da ake kiranta al'umra kuma kar ku yi kyauta wanda ake kiranta al'uquba kenan don haka shi wannan hadisi a farko yana nihin kenan karhanci ne na cewa mutum in dai da farko ba kai mato kar kai amma in har kai tu wannan kyauta ta riga ta halatta kuma ta tafi dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر الله